الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata tara ga watan almuharram shekara ta dubu daya sha daya afwan sha daya ga watan almuharram shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu إن شاء الله تعالى أتكلتاف من البركة لتاف وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر بابا مالمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى أولا ساتي دي قبات إذن بقى من تابا من تاني آه من أتكين كراتوني أتكين الفصل الخامس فصل نبير آه مداخل الشيطان لإفساد القلوب hanyoyin da shaɗan yakan biya shiga wajen ɗan adam domin lalata zuciyarsa mun tsaya akan maganar ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah za mu tashi daidai gaba da mala yace kayfiyatul waswasati kayfiyatul waswasati yadda waswasi yake kada manta a magana ta bayan malam ya gaya mana cewa hanya ta farko da shedan yakan bi wajen hujumi da kai hari a zuciyar dan adam shine waswasi ita ce hanyar ta farko idan ya samu idan ya samu waswasi to ta hanyar waswasi zai rinka taka matattakala yana bin tsanin a hankali sai ya je karshe shine sai ya aiwatar da abin da yake so ya aiwatar a cikin zuciya sai gabbai kuma su karba amma dai mataki na farko da shedan yakan bi shine yin waswasi idan ka bari waswasi ya zauna a cikin zuciyarka to shi kenan shaɗan zai iya amfani da mataki na gaba kuma wajen aiwatar da duk wani aiki da yake so aiwatar a cikin zuciyar mutum to shi ne malai ke so ya ga mana ya waswasin yake qala ibn al-qayyim ya dai ƙara hike to mana magana ibn al-qayyim har yanzu alaihi rahmatullah dai shi ibn al-qayyim shine ake ce masa malamin zuciya eh malamin zuciya saboda in kana karanta maganganun ibn al-qayyim lalle zuciyarka za ta samu tsarki zuciyarka za ta samu saiti za ka tsara zuciyarka insha Allah ta'ala yana da littattafai masu kyau da ya rubuta wanda yake bayani akan zuciya kai kusan littattafan sama ɗaya ɗaya ne za ka samu bai magani akan zuciya ba ɗau littafin ma kawai da ya rubuta ya sa masa suna arroh arroh suna littafin kenan kawai Allah maɗaukin sarki ya masa rahama yake cewa alwaswasu kalmar alwaswasu ya ce asalinta an ciro ta ne alawazanin fa'alalu alawazanin fa'alalu a wajen malaman sar min waswasa daga waswasa ne yi waswisu waswasatan wa asalin waswasati asalin abinda ake nufi da alwaswasatu shine alharaka shine motsi e fassarar waswasi da hausa in aka ce maka meye waswasi shine motsi abu ya motsa yawwa shine waswasi aw sautul khafi alladhi la yuhassu fa yuhtaraz minhu ko kuma shine wani boyayyen sauti wanda mutum baya iya jin sa ballantana ya tace shi ya ji menene har ya dau mataki akan sa wani boyayyen sauti da yake shiga cikin zuciyar mutum wanda ba lalle ka ji lokacin da abin ya shiga ba kawai sai dai ka ji shi ballantana ka ga waye ya gaya maka shi ta ina aka shiga ba lalle ka gane wannan ba yace fal waswasu abinda ake nufi da waswasi al ilqa'u al khafi fi an nafs imma bi sautin khafiyin la yasma'uhu illa man ulqiya ilayhi yace shine al ilqa'u al khafi wani abu da za a jefa boyayyen abu da za a jefa fi nafsi a cikin zuciya imma bi sautin khafiyin ko dai ya kasance da wani boyayyen sauti la yasma'u irin sautin da ba wanda yake iya jinsa illa man ulqiya ilaihi sai wanda aka jefa masa sauti yanzu kaga yadda waswasi yake a cikin zuciyar mutum ai babu wanda zai iya cewa a ya ji abin da zuciyar mutum take karanta masa ya ji abin da zuciyar mutum take gaya masa babu wanda babu wanda zai ji wannan dan waswasi kala biyu ne akwai waswasin zuciya akwai na shedan eh akwai na shedan akwai abin da zuciyarka ita take karanta maka shi akwai abin da kuma shedan yake jefa maka shi sai zuciyar ta karba kuma sai ta karanta maka to kowanne zaman kansa yake yace wa imma bi ghairi sautin ko kuma ya kasance waswasin ba tare da sauti bane wancan ya ce da wani koyayyen sauti yace ko ya kasance ba da wani sauti ba ko kadan da zaka iya ji kama yuwaswisu shaytanu ila al-abd kamar yadda shedan yake yin waswasi a zuciyar dan adam waswasin zuciya haka yake yanzu zaka ga kowa ya yarda inda mutum musulmi ne ya yarda cewa shedan yana da tasiri wajen sanya mutum ya abinda ba daidai ba duk musulmi ya yarda da haka to amma babu wanda zai ce maka ya ji lokacin da shedan yazo yake radawa ne je kai abu kaza babu yanzu kana tare da mutum ga ka gashi kuna zaune maybe hira kuke amma a lokacin a zuciyarsa wani abin take karanta mishi raya mushi wani abin take kawai sai daga ya tashi zambar ya miki ya je aiwatar baka sani ba waya in gida waya in gida shi je wancan aikin shine shedani ne kaje lokacin da ya ga masa baka ji baka ji ba shi kansa ba zai ji lokacin da shi da yake karanta masa ba kawai sai dai zuciyarsa tana karanta masa shi kai kaje kai kaza misalin da zan ba mu shi mutum biyu da rigima ko fada ya hada su a tsakani sai ka samu wani ya ga wani bakan magana wacce ta mai zafi amma kuma sun shiga tsakani an raba su wannan ya koma gefe wannan ya koma gefe kowa ya ɗauka faɗan ya rabu to amma idan wancan ya koma gefe ya zauna sai ka samu shi ɗan yana karanta masa wasu abubuwa yana gaya masa wasu abubuwa kamar kai zai cewa kaza sai ka rinka jin zuciyarka tana karanto maka kai za ka rinka jin lokacin da abin yake dawo maka ni ya cewa kaza ni zai gaya wa kaza sai ka ji hankalin ka kasa kwanciya lokacin da mutum zai tashi zai ɗauko makami ko wani abu ya zo ya cutar da ɗan uwansa bai sani me kai shi zuwa ga wannan shine wasu wasin shaidani yan wannan fata an fahimta haka al'amarin yake bala yace intaha magana da aka dauko daga ibn al-qayyim ta take ana wajen a cikin littafin sa mai suna at-tafsir al-qayyim ibn al-qayyim ya tafsiri nasa mai suna at-tafsir al-qayyim ayoyin al-qur'ani ne shi ma ya fassara su kamar yadda malaman tafsiri suke suke tafsiri mala yace wa qala aidan rahimahullahu fil waswasati hakanan ya tafi gaba dai yace ibn al-qayyim da ya ƙara faɗa Allah ya masa rahama game da waswasi yace hiya mabda'ul irada shi waswasi shine mabda'ul irada mafarin irada in aka ce irada shine abinda mutum ya nufata wato aiki da kake ganin sa kafin aiki ya zama aiki ya fito ya aiwatu ka aiwatar da shi yan uwa sai mataki wajen guda biyar duk baka sani mataki ne kala kala kala kala kala kafin aiki ya fito ya zama aiki mataki na farko shine waswasi yake zama daga waswasi sai aikin ya girma sai ya zama wani abin daban daga wani abin sai ya ƙara girma sai ya zama wani abin daban har sai ya zama to irada daga irada kuma sai ya zama to azima daga azima kuma shikenan ba makawa sai mutum ya aikata dan wannan fata an fahimta to kaga wannan idan ba malamin zuciya ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsinkayar da shi halayyar zuciya babu wanda zai fito maka da wannan abubu bari ku je da al'amarin yake yace fa innal qalba asal yadda zuciya take yakunu farigan min ash-sharri wal ma'siya zuciya tana kasancewa ne babu komai a cikin ta na sharri da kuma saban Allah maɗaukakin sarki zuciya kowane ɗaya daga cikin zaka ga lami lafiya take yanzu mai bi yadda muka tashi daga bacci Allah madaukakin sarki ya kaddara muka tashi daga bacci kowa zuciyarsa fresh take babu komai a ciki baka kudurce wani ba babu wani sabo a zuciyarka baka da niyyar aikata wani amma kyau a cikin zuciyarka bisa kyakkyawan zato duk zukata mu insha Allah ta'ala haka suke to asali zuciya haka take yace faywas faywaswisu ilayhi ko faywaswasu ilayhi sai ai mata waswasi ita zuciyar sai ai mata waswasi waye zai mata waswasi shine shedan shine matakin farko waswasi shine wannan abin da zai rinka darsa maka ka rinka jin abin yana yawo a cikin zuciyarka yi kaza bar kaza haka hankali a hankali a hankali zaka ji abin yana yawo yace wa yaquru dhanba bi balihi to abu na biyu sai zunubi sai darsu a cikin zuciyar daga waswasi sai kuma ɗarsuwar abin idan ka fara waswasi to sai ka ji abin kuma ya ɗarsa a cikin zuciyar sai ka ji abin kamar kana aikata shi shi mataki na ɗarsuwa ya fi mataki na waswasi don shi waswasi kawai zancen ne ɗarsuwa kuma ka ji abin ya fara zama ke ya fara samun guri a cikin zuciyar fa yusawwiru li nafsihi wa yumnihi wa yashtahihi fa yusiru shahwatan yace fa yusawwiru linafsi sai ya rinka sawwara wa kansa wa yumlihi ya rinka fadada aikin da zunubin wa yashtahihi ya rinka jin sansa a cikin zuciyarsa fa yasiru shahwatan sai ta mataki na uku ya zama sha'awa kenan ya kuwa muna fahimta daga waswasi sai darsuwa sai kuma sha'awa eh sai sha'awa sha'awar abin kaga sha'awa shi kuma yafi ya fadar suwa idan sha'awa ta shiga to ka fara san abin kenan abin ya fara samun gurbin zama ka fara jin kana sansa a cikin zuciya to daga sha'awa wa yuzayyinu halahu sai ya kawata masa idan abin ya zama sha'awa sai ya kawata masa shi wa yuhsinu halahu ya kyautata masa shi wa yukhayyiruha fi khayalin tamayyala nafsuhu ilayhi fayasiru iradatan sannan sai ya suranta masa shi a surar da zuciyarsa za ta karkata zuwa ga wannan abin fayashiru fayasiru iradatan daga nan sai abin ya kauce ya dauke kansa daga mataki na sha'awa sai sai kuma ya koma irada nufi kenan daga sha'awa sai nufi thumma la yazalu yumathilu wa yukhayyilu wa yumanni wa yushi wa yansa ilmahu bi darariha wa ya turi anhu su'u aqibatiha sannan ba zai gushe ba yumaffilu yana kwatanta masa wa yukhawwilu yana suranta masa wa yumanni yana fadada masa aikin wa shi yana kuma sanya masa sansa a cikin zuciyarsa wa yansa ilmahu bi darariha yana manta iliminsa game da cutarwar da laifin zai aiwatar masa lokacin da mataki ya kai haka a cikin zuciyar dan adam to sai ka samu duk abin da zai biyo baya idan ka aikata abin shedan yana mantar da kai zuciyarka tana mantar da kai abin da kake kallo kawai shine aiki aiki ne da idan ka aikata shi idan har aka kai zuwa gare ka aka samu kudura akan ka aka kama ka zaka iya bursu za iya maka bulala za iya yanke maka hukuncin kisa mutuncinka zai iya zubewa komai zai iya faruwa amma duk ba ka kallon waɗansu abubuwa duk sai shaidan da zuciya su ɗauki abubuwa sai sa maka su a bayan bayan su yanzu me a gaban ka aikin kawai kake kallo sai ka aikata shi haka al'amarin yake to daga nan kuma sai abin ya koma me irada eh sai ya koma irada to da ya koma irada kuma a mala yace ina wajen ina wajen yake yawa ويطوي عنه سوء عاقبتها سوء عاقبتها ويطوي عنه سوء عاقبتها زي ننade masa mummunar sakamakon da zai biyo bayan aikin fayahulu bainahu wa bain mutala'atihi sai shiga tsakaninsa da tsakanin tsinkayar aikin ko kuma tsinkayar mummunar aqibar da za ta biyo bayan aikin fala yara illa suratal ma'siyati wal tidabata biha faqat babu abin da yake gani kawai sai surar sai hoton laifin sai hoton zunubin da zai aikata da kuma jin daɗin da ke cikin zunubin shi shaɗan kawai zai tsawata mutum mai mutum yake son aikatawa sata ce to kawai abin da ke kallo idan ya ɗau kayan zai siyar zai je biya bukatarsa kawai abin da ke gaya masa ke hoton aikin yake gaya masa yanzu wannan abin ai za ka iya zuwa ka je ka ɗauke shi babu wanda ya gani za ka iya bin ta kaza za ka iya bari sai kowa bayanan duk zai ta kawata maka abubuwa kala-kala sannan kuma sai rinka gaya maka irin jin daɗi da natijar da zaka samu idan ka ɗau kayan shine ai zaka biya buƙatar ka yanzu dan baka da kaza abokinka da wani da wani da wani suna da abu kaza kai baka da shi idan ka ɗauka gaje ka siyar zaka samu kai abu kaza akwai buƙatar ka ta kaza zaka je ka biya da ita haka nan idan zina ce zai rinka kawata maka ita babu abin da yake suranta maka sai surar matar da kake so ka zina da ita mace irin wannan mai sura iri kaza zai ta suranta maka ita duk wani abu da zai biyo ba ya rufe maka ido a kansa sannan kuma zai rinka kawata maka irin dan karamin jin daɗin da zaka samu idan ka kwanta da ita me Allah madaukakin sarki zai maka wanne irin kutse kai wa ita matar ko iyayenta ko kannanta ko kaza idan aka kama ka mai zai biyo baya zubewar mutunci duk shekan ya zuban maka da waɗannan abubuwan kawai abin da kake kallo shine surarta da daɗin da zaka samu ɗan uwa haka ne ko ba haka ba haka ne to wannan shine mataki na gaba abin ya zama mai kenan ya zama irada yace wayun sima wayan sama wara a zalika sai ya manta sai mutum ya manta da duk abin da yake bayan waɗannan abubuwa fatasirul irada azima jazima kuma to daga lokacin sai ita irada kuma sai ta juye kun ji mataki na biyar kenan sai abin ya zamto azima jazima shine zartawa na babu makawa sai an yi shi in abu ya zama azima to shikenan kuma eh da abu ya zama azima kuma to shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu abin da zai iya kautar da kai ga aikata waɗannan abu ga aiwatar da wannan abu irin sa ne zaka ga mutum idan sa ya rufe ko da a gaban mutum dubu ne mutum zai je abu abin ya zama azima kenan baya ganin komai sai wannan abubuwan ba makaho bane shi idan sa yana gani amma kuma shedan ya makantar da idan da yake gani na cikin zuciyarsa na basira yanzu kawai gululin idan ne yake gani ko babu abin da yake gani sai sa yace fa yashtaddu al-hirsu 'alayha min al-qalb fa yashtaddu al-hirsu 'alayha min al-qalb sai kwadayin wannan aikata wannan aikin ya tsananta a cikin zuciyarsa min al-qalb daga zuciyarsa fa yab'athu juludahu fi al-qalb saboda haka sai zuciyarsa ta aiki dan aike rinduna da za su je su fara share hanya wajen aikata wannan aikin fa ya ba'athu shaytanu ma'ahum madadan wa lahum auna sai shaɗan shi ma kuma ya taimaka musu ya aiko da nasa rindinar da ƴan kwana-kwanan da za su taimaka wajen aiwatar da wannan aikin zuciya ta ba da nata rindinar a je a share hanya wajen aikata wannan aikin sai mutum ya rinka neman abin da ke nufi dole shine sai shaɗan ya rinka neman duk wata hanya da zai aikata wannan aikin sai ga mutum yana share wa kansa hanya duk wata hanya mutum zai jura wulakanci zai jura kaza zai jura kaza dan ya aikata saban Allah madaukakin sarki saboda mai zuciyarsa a lokacin aiwatar da aikin niyyar ta kai matsayin azima to duk wata hanya da zai bi aikata wannan aikin ko menene ba zai ganta ba zai bi to zuciya ta aikata ta aika an aikin ta kenan a share mata hanya shine shedan kuma shi ma sai ya turo nasa rundunar sai a daga rundunar zuciya ga rundunar shedan shikenan sai aiki ya kyau sai kaga an samu tim mai karfi wajen aiwatar da saban Allah madaukakin sarki Allah kare fa in fasaru harrakahum idan waɗannan rinduna na zuciya suka danyi nawa harraka mutai shi ya motsa su sai a tashi aiki subhanallah wa in wanau az'adahum idan suka dan tsaya az'adahum sai ya tunkuda su mai haka ku tashi ku ayi aiki kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce alam tara shin baka gani ba anna arsalna shayatina yadda muka turo shaidanu alal kafirina akan kafirai ta uzuhum suna ingiza su suna hankada su wajen saban Allah madaukakin sarki azzan ingizawa Allah ce baka gani ba ya rasulullah yadda muka aiko shaidanu suke ingiza kafirai wajen saban Allah madaukakin sarki da kafir sai wa annabawa da yin duk abin da bai dace ba azzan suna ingiza su shin baka ga wannan ba ai taz'azuhum ila al-ma'asi iz'ada yace ai suna ingiza su suna ƙara zabarar da su zuwa ga saban Allah madaukakin sarki zabarawa kullama fataru aw naw az'ajatuhum ash-shayatin duk lokacin da suka dan yi sanyi ko suka dan yinawa suka dan gajiya sai shaytanin su ƙara ingiza su shi sa to da dan uwa zaka idan zaka aikata wani abu sai ka ji kamar ka fasa sai kuma ka ka dawo kun ji abin da yake faruwa kowa ya san wannan duk wani dan adam inda kai mutum ne to zaka ga kana da irin wannan wallahi to da wani abin zaka aikata shi ka san ba daidai bane sai ka ji zuciyarka wani bangaren tana ce maka habawa ne kada ka aikata abin nan ba daidai bane da sauransu amma kuma lokacin da zaka tashi gaje ka aikata baka sani ba sai bayan ka gama kuma idan hankalinka ya dawo sai ka ji kana nadama to ku ji da al'amarin yake wato a gefe ne akwai masu harraka yan aikin zuciyarka akwai masu motsa su akwai masu sa su lallai sai fa an yi wannan aikin e suna gefe inda a ce barin su kawai aka yi to za a ɗan samu sauki amma ina su kai masu motsa su Allah ya tsare mu malai ce wa azzathum wa atharatu su rinka a ingiza su suna tura su kuma su sanya musu tasirin abin wajen aiwatar da shi fala tazalu bil abdi taquduhu ila adh-dhanbi wa tanzimu shamal al-istima' bi altafi hilatan wa atamma makida yace ba za su bushe da bawa ba sune masa jagoranci suna tura shi sune masa iyada a hankali a hankali zuwa ga saban Allah madaukakin sarki suna shirya masa duk wata hanya da za ta tattaru ta kai shi zuwa ga saba wa Allah maɗaukakin sarki ce bi alzafi hilati da mafi taushin dabara mafi taushin dabara wa tamma makida da kuma mafi cikar makida ma'ana dabara cikin sauki shi dan zai rinka kai ga maka duk zaka ga idan kana so kai sabo duk wata duk wani uzuri sai shi dan ya baka shi a cikin zuciyarka wallahi galibi idan mutum zai zabo zaka sai zuciyarsa ta bashi uzurin saban sannan sai zai aikata shi duk wani abin da zai nuna maka cewa idan kai fasa ban babu wani abu ai idan kai sai ka tuba idan ma mai tuban da kenan to ai wani lokaci kuma shubha zai baka to ai idan ka duba kai kaza kai kaza ka duba kaza ba sai ga ai babu komai ba sai kai kawai ba matsala to ai kai da saurayi ne ba kai aure ba kana da uzuri idan da a ce kai aure ne sai a ce kai laifi amma da kai saurayi ne yanzu dan ka je kai kai abu da mace zai ta baka uzuri kala-kala sai zuciyarka ta gamsu cewa lalle wani abin sai kai shine shine ma yace bi alzafi hila mafi taushin dabara ma'ana a tausashe eh shi shi dan ba shi da ba shi da zafi a cikin aiwatar da al'amuran sa a hankali yake bi a hankali in yana so kai abu a hankali zai rika janka a hankali sai ya kai ka ka da rasu kuma ya dawo da ba shi kenan wa qad radiya li nafsihi malai yace ku duba yadda shedan shi ya yarda wa kansa bilkiyadati bi fadrati bani adam wajen yayi jagoranci wajen tarwatsa al'amuran dan adam shi dan yayi dawo kansa yayi jagoranci ya jure yayi hakuri duk wani abin da zai iya samun sa na bijirewa da bada kasa ido da dan adam zai masa yayi da ya hakuri in dai zai kai kai maka jagoranci ka saba Allah zai hakuri da komai da komai amma kuma wannan shaydan huwa allazi takbara shine fa shaydan din da ya girman kai wa aba ay yasjuda li abihim adama yaki yayi sujada ga mahaifin waɗanda yake jagoranci yanzu annabi adam ɗan uwa an fahimta shi wannan shedan din shi da yake so ɗan adam jagoranci zuwa ga saban Allah madaukakin sarki shine fa aka ce wa baban su su ɗan adam din yawa baban su sujada guda ɗaya kawai ce ba zai ba ma'ana shi ɗan adam idan mai hankali ne idan mai tunani ne wanda aka ce yawa mahaifinka wani abu mafi karanci ya bijire ya ƙi shi ne kuma zai dawo daga baya rinka gaya maka wata magana kana yadda da shi a kanka ka san akwai wata hila akwai wata dabara a cikin irin wannan malai ce fala tazza bi tilka nakhwati wala faza bi ridahu bai samu karfafa bi tilka nakhwa da wannan bijirewa da jiji da kan da yayi ba wala faza bi ridahu bai kuma samu dace da yarda Allah madaukakin sarki cikin aikin da ya ba ay yasira qawadan li kulli man asa Allah kama qala ba'dhum amma sai gashi ya zamto shine jagora ga dukkanin wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki lalle wannan akwai abun mamaki kama qala ba'dhum kama yadda wasu daga cikin sashin malamai suke faɗa ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa ajabtu min iblis fi tihihi wa qubhi ma azhara min تخويته تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته yace ajabtu min iblis yace na ina mamakin shedan al'amarin shedan akwai mamaki fi tihi yadda yake a cikin dimuwarsa da bagauniyarsa wa qubhi ma azhara da munin abin da ya bayyanar min tahwiyatihi wajen jiji da kansa da takamarsa yace taha ala adam yayi girman kai game da annabi adam alaihi salam fi sajdatin a cikin sujada ɗaya kawai sujada ɗaya kawai aka ce masa amma kuma wasara qawadin sai gashi kuma ya zama sau shine jagora li zurriyatihi ga 'ya'ya da zuriya annabi adam alaihi salam yace lalle wannan abin mamaki malai ce fa aslu kulli ma'siyatin wa bala'in inma huwa alwaswasa yace asalin kowanne sako da ka gani da asalin kowanne bala'i inma huwa alwaswasatu shine waswasi ma'ana in ku kallon wannan magana ta ibn al-qayyim za ku ga duk yadda komai yake fara daga me yake farawa daga waswasi eh wannan fata an fahimci magana ibn al-qayyim ko abin da yake so ya ga maka shine yadda al'amari kowanne irin bala'i da saban Allah da kaga wanda wanda ya kisan kai da wanda ya shirka ya kafirce wa Allah madaukakin sarki da wanda ya saba wa iyayensa da wanda duk ya wani aiki na rashin kyautawa ƴan uwa za ku ga asali daga waswasi ne to shi sa idan kai nasarar doke da kautar da waswasi a cikin zuciyarka to insha Allah ta'ala ka tsira daga babban wanda zaka kai zuwa gare shi shi sa za ku ga da Allah madaukakin sarki ya tashi nema mana a koya mana yadda zamu nemi tsari daga shaytan da me yace mu nemi tsari min sharril waswasil mai khannas tun daga farko Allah madaukakin sarki ya koya maka min sharri kula uzu bi rabbin nas malikin nas la nas yace min sharri waswasil khannas daga sharrin waswasin wannan mai buya din shine shedan al khannas shine wanda yake buya shine shedan saboda idan kai nasarar kore waswasi to insha Allah ta'ala ka kore ka kore me al khatar shine darsuwar abu ka kore me shahawatan ka kore me iradatan ka kore mai azimatan shikenan ina ba ta an fahimta amma idan ka bari wasu sai zauna to kuma shikenan a hankali zai rinka numuyi a hankali zai rinka numuyi yana girma yana girma sai ya zama to wancan sai ya koma wannan sai ya koma wannan sai shikenan wato duk yadda za a yi dai kada ka bari abin ya zama to azima wani lokaci abin yakan zama to har irada idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ka kaba shi kada kuma ta da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace man hamma bisayyati falam ya'malha ko wanda ya aikin aikata mummunan aiki bai aikata ta ba mai annabi yace yana da lada guda daya ina fata an fahimta to abin ya zamto me kenan abin ya zamto me irada kenan idan mutum abin idan abin da mutum zai aikata ya zamto irada sai Allah ya taimake shi a lokacin sai bai aikata ba to a lokacin za a baka lada za a baka lada ne amma fa yan uwa ku sani idan abin ya zamto azima ko baka aikata ba sai Allah ya baka alaki an fahimta shi ne na gaya muku cewa kada ka bari abin ya zamto azima shi ne irin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul kulluhuma fi nar idan musulmi suka da takobi guda biyu da takobi kowa yana so ya kashe dan uwansa sai annabi ce da wanda aka kashe da wanda ya kashe din bi dan wuta ne yanzu shi wanda aka kashe yake san kai yan uwa ana as'alukum wanda aka kashe yake san kai bai yi son ka bai to me yasa zai tafuta izama a azima an gane azima saboda niyyar da take cikin zuciyarsa ai annabi ya ce wanda ya niyyar aikata mummunan aiki bai aikata ba za a bashi lada daya to wannan shi ma ba sai a bashi lada daya ba tunda ya niyya kashe dan uwansa ko bai samu damar kashewa ba a wancan hadisi idan ka fahimce shi aka sai a bashi ne lada daya ai uwa an fahimta amma nan kuma sai aka ce yana wuta me yasa za a kai shi wuta saboda niyyarsa da take cikin zuciyarsa ta juye daga niyya irada ta zamto azima duk aikin da ya zamto azima a cikin zuciyarka dan uwa wallahi sai a rubuta maka alkinsa ko baka aikata shi ba kowanne iri ba sai kisan kai ba ba sai kisan kai ba misali da zan ba mu shine zina mutun ya niyayi niyyar da take cikin zuciyarsa ta zamto azima abin da ya hana shi aiwatar da aikin shine maybe wani abu ne da kwatsam ya faɗo ba wai tsoron Allah bane ya hana shi sai ce to alhamdulillah gwanda ma da mun aikata ba sai Allah ba ka alaki irinsa sata mutum ya niye yi shi ma sai wani abu ya faɗo ya hana shi sata shi ma irin wannan sai an ba shi alaki yan uwa duk wani aikin zunubi da ka sani idan mutum ya niyyar aiwatar da shi bai samu damar aiwatar da shi ba in dai ne da take cikin zuciyarsa ta kai azima sai a rubuta masa alaki saboda haka a tantance yan uwa eh azima daban irada daban ko wannan karatun da ya fito da abubuwan fili ko yawwa irada daban azima daban irada shine idan kai ne ya aikata abu ka aikata shi ba to sai Allah baka lada daya amma an abin ya kai azima wallahi sai a rubuta maka alaki Allah ya shirye da zuciyar mu Allah ya samu dace dan uwa anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai gobe sai sati mai zuwa sai mu dora daga kaifa ya dukulu shaytanu ala insan ya ya shaytan kuma yake fara shiga cikin zuciyar dan adam aka ce ad-dukhul ana wajen ana an nufin shiga jikin mutum kamar yadda yake shiga ya cutar da shi ba shiga cikin zuciya ake nufi saboda haka a baya mun yi karatu ne akan abin da ya shafi shaɗan ya shiga cikin ɗan adam ya cutar da shi ya rinka kayar da shi to wannan shine muka bayani yanzu kuma za mu yi bayani mafi girman cutar da shaɗan yake wa mutum shine yadda yake shiga cikin zuciyar mutum idan gwanda shaɗan ya shiga cikin jikinka in dai kana da imani amma ya shiga cikin zuciyarka kuma shi kenan ya samu babban nasara Allah maɗaukai sarki sama da cewa alaikum salam wa rahmatullahi na'am
subhanallahi eh na gani
kun ji abin da ya ce wai wani ne suke tare da shi ya ce shi ba shan giya ba shan giya ya daina yi saboda Allah ba ya daina shan giya ne saboda hali kawai babu karfi babu halin zai she- zai sai giya kaga wannan wannan yayi intirafi ko fada yake ya daina shan giya ne saboda babu hali to kaga wannan za a rubuta masa za a rubuta masa eh, cewa yayi istighfari kenan ko ya tuba ya daina shan giya yana nan a matsayinsa ne mai shan giya wallahi kuwa yana nan a matsayinsa na mai shan giya wannan in ya mutu aka ya mutu a matsayin mai shan giya ko da bai sha ba dan yanzu abin da yana sha kawai abu ɗaya ne rashin kuɗi ina samun kuɗi zai je yi mai zai je ya sha yawa ko ya ga ta sadaka ba inda akwai wani ɗan ya ce zo mu tafi zai bi shi ko ba zai bi shi ba zai bi shi Allah ya kiyaye wato shaidan subhanallah Allah mana tsari da shaidan Allah mana tsari da shaidan kaga baya shafa a mankalin inda ya gaishe Allah la kallama tunda baka samu dama ka tuba mana in ka samu kuɗi sai ka dawo misali nake misali nake ba to ba wai ba to ne hakan daidai bane misali ne idan yace astaghfirullah Allah na daina Allah na daina ina gani ai yafi masa ko akan a zuciyarsa yanzu kawai buri yake samu kudin yaje Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk